خاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدام فريد داري الإزاكي حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وديبي لله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله السداد والأمن والستر بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بزفر يومنا زمان دليل عشرين تقوس من فصل السادس في جملة في جملة من كرامته شوت جاني akan a cikin karamomin abubuwan da Allah ya masa ne wa babu ma jara min tasarrufati da wasu abubuwa abinda yake gudana cikin tasarrufin da ya yi a kasancewarsa filkaun yani fil alami tasarrufinsa fil alami suna nan da yawa kar mana lauli sai na abalabasi a tijani an allah ya yi kyauta wa sai na abalabasi min al'ihisani ya masu kyautan al'ihisanu an tabu da laka na katarahu wal irfani allah masu kyauta akan kan ma'arifa suhu Allah ya masa kyauta wajen ƙeƙe da ƙeƙe na ɓangaren ulum wal itikan da kyautata kowane abu a yadda yake wa mutabatu sunnatul muhammadiyya Allah ya masa kyauta wajen bin sunan manzo Allah wasiratul nawawiyya Allah ya masa kyauta akan sanin tafiya akan sira na manzo Allah yadda abubuwan da yake na annabta wa kamal istiqamati Allah ya masa kyauta wajen cikan istiqama wato istiqama hawa na uku hawa uku ne allati asalu hadal babi wannan shine asalin wannan babin da muke magana asalin wannan babin da muke magana wa hulasatun da hulasa na kullu karamatin an keɓance shi da kowane irin karama wani babin da kuma lubbin lubbin lubbin karamatin wa bawo min zalika kullahu duka Allah ya bashi kyautan wannan halan a hali wa ilman da ilimi wa amalan da aiki ma udima fihi nazaru wanda ba a ga wanda Allah ya bashi irin wannan ba amara irin wannan kyautar wadarab bin nasi masalan ana buga shi misali a cikin mutane ma wa haddiruka an jam'i da abin da ake baka labari a irin abin da Allah ya tara ya bashi ma kaddamna wannan muka faɗa warshudaka ila tafsirihi yana shiryar da kai zuwa kuma ka gane kowane abu ma asalam na abin da ya shuɗe wa karamahu subhanahu ubangiji ya girma ma sayyidina shah ahmad tijani bi karamatin da karamomi zawatu adadin ma abuta adadi wa maddahu ya miƙar da shi min zalika daga cikin irin wannan karamomi bi azamil madadi da mafi girman madadai wa zahara alaihi an bayyana min asari tasarifi wali in Allah ya bashi tasirifi in dai ya zamo ma'abucin tasarifi to ya kai kokoli in dai ya kai ma'abucin tasarifi shi kuma tasarifin ana samu ne da kumfe kunu kallon ka kawai in aka yi Allah zai canza ka abinda ake nufi da kai kawai ba wai sai an daga hannu an ce Allah yi kaza ba kallo kawai yana son yi misali kamar yakin da ake misali na Palestine kawai sai a zuciyarsa sai ce a yi nasara kaza a yi iri kaza a yi kaza yana ko'ina a bangon duniya da ya sarrafa abin da ke faruwa a gudu ba sai ya je ba ba sai ya daga hannu ba a tasarrufin a cikin zuciyarsa ne shine in ultu kun ya kun bila ta soyifi wali mai tasarrufi yana da yana da abubuwa na mamaki kwarai da gaske Allah ka ba mu wal kashfu da kashafi wal ta'rif da ta'rif ma yunabbi'uka ma yunabbi'u an al-hususiyyat al-uzma abinda yake baka labari daga hususiya ce mai girma domin wannan hususiya ce mai girma kuma shaujanin di yayi wayannan a baya akwai babin garuruka da suka aka tasar da rikici zai iya tsayar da yaƙi ana cikin yi ya tsayar da dukkan ɓangaren ba yana gurin ba gaba ɗaya ko mutum ya haƙura dole ko kuma ya ƙara ya bar duniya da duk wayannan tasarrufi ne amma kaga wannan irin abin su izala da yake na kisai ne ba sa sanin menene in an faɗi abu ba sa sanin meye sai dai kawai su tunkari abin da musu to in ka tunkara Allah ya yi abun Allah kuma yana yin abun kuma ana yi ne da mutane domin ai ko menene Allah yana fito yana yi ne a jikin mutum ne a jikin mutum Allah yake yin abu saboda shine halifansa shine halifansa ba mala'ika ne halifan Allah ba ba aljini ne halifan Allah ba a mutum ne halifan Allah to kuma da shi Allah yake da shi ake yi gashi da rauni gashi da iskance-iskance gashi da an hana shi abubuwa ga mala'ika shi kuma laye suna lama maruhu ya baluna mayu maruna amma mai wannan illan mai yau ka bi Allah goyi ka saba shi kuma Allah ya zaba shi ne zai abu ta wannan ne waɗansu ke ganin mala'ika ya fi annabin Muhammadu ai kuma irin su wahabiyawa ne mai haka suke gani amma ba haka abin yake ba wa mabubiyatul kubra soyayya ce kenan al-kubra mafi girma al-mushiru ilaiha shine wace irin soyayya ce wace irin hususiya ce al-uzma shine المشير إليها قول عن الله صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم عن الله فدما زال الله عز وجل فإذا أحببته كاغني فإذا أحببته إذا نسوشي كنت سمعه سنزموني جنسا soyayya ne a abu soyayya ne kuma soyayya ce take ba da wannan dukkan abin da za ka yi soyayya ne ke bayar ba yanzu mai muka yi magana babu wani abin da ya saura in ba soyayya ba a duniya wallahi wallahi babu saboda ibanan ai ba a iya shi ba ba a iya ba sai ka samu malami ko ka samu mutum ya yi shekara ɗari yana sallah amma na rantse da Allah bai iya tsarki ba to ta yana za fara in ba soyayya ka shiga cikin karabka na annabi Muhammadu a ce a wuce kawai Allah yi bali bai damu ba in ba haka aka yi ba in aka ce da tsatsefe ne a ce sai ka yi firamare kayi secondary kayi senior junior senior sannan misali kayi kaza sai a ce to a ƙa'idar me ka karanta a wannan bangaren ba a fitowa da tasus daga kan primary secondary ko ga ma flake lice ga naziri wanda yanzu dai aka kara wanda da babu shi sai an zo an tuhume ka kasan su to amma a ina ne yake duk wannan ana neman sai ka tara ilimin a ilimin ya yi girma matsewa yake daga kaɗan yake faruwa a sanar da kai abubuwa kana tafiya kana tafiya lokacin ka riga ka gama to nawa ne mutumin da ya san alola a ilimi ba a yadda baban shi ya ga yake yi ba nawa ne alola ba kowa ne ya san wannan shi ne farilla wannan shi ne sunna wannan shi ne mustabi wannan shi ne ba kowa ne ya san haka ba ya ga dai baban shi na yi ya ga a gidansu ana yi ya koya amma ya iya warewa to in ko a jarabawa ne kai ka isa ka zo ka ci jarabawa a yi maka keke da keke ka ci to in ko ba za a yi ba ya lahira tunda a ka'idan abun dole sai an maka keke da keke ka ci faifanka na farko ka ci na biyu ka ci wancan ka ci wancan tukuna har a ce maka ka samu abin da ake bukata saboda haka soyayya ne soyayya ne kawai ya yi saura wanda za yi ba ina nufin kuma ba addini ba shi addinin suna ne amma addinin asalinsa shine annabi muhammadu addinin kenan asali annabi muhammadu huwa addinu shara lakum min addini ma wasa bihi unhan ko shara lakum ash-shari'a wa alqaimu bihi wa huwa rasulullahi fa iza ahbabtu daga naso mutum a wani ruwayan shautu ya tare sai ce kun tuhu daga na so mutum inda ya so ka to kun tuhu shi ne kun tu sam'uhu zan zama ni ne jinsa aliziyas ma'ubi wanda yake ji da shi obasaruhu zan zama ni ne ganinsa alizi bisarri wanda ke gani da shi waye da sai zama ni ne hannunsa allati shi biya wanda yake wanda yake kamu da shi ka gani sai zamo rijalahu shine kafarsa to mutum bai hadu ba ya hadu ya hadu eh kuntu sam'u wa basru wa yadu wa rijluhu sai ce wa nahika biha min al-mutaba'ati al-ayati na tsoratar da kai wa karamatin wa inayatin da karama da inaya afan man kana ala bayyinatin min rabbi wanda kake gani ala bayyanatin rabbi ya yi daidai da wanda ba haka yake ba afan man kana ala bayyanatin rabbi wa yatluhu ya karanta shahidan minhu yana mai shaida a kansa kana ganin bai san abin da yake ba to wa zalika huwa al-fadlul azimi wannan kyauta ce ta Allah wannan duk kyauta ne Allah ya masa da kyauta ne Allah ya masa wal muradul jissim da abin da ake nufi da girma ko buwaya wa matafaq illa li abdul mahbubi wannan bai taru da kowane abu kaga sam'uhu basruhu yaduhu rajulu bai hadu ba illa li abdin mahbubin bawa wanda Allah yake so shi ake tara masa wannan kuma ba wanda Allah ke so ne? Wa margubin fiye matsalubin abin kwaɗayi ciki shine ka nemi sanin, ka nemi son wannan aikin, soyayya ne. Mana adali waliyan faƙada zantu bil harbi, wa ma ta ƙarraba ilayya abdi bi shayin ahabu ilayhi min maftartu. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الخير حتى أحبه فإذا أحببته قالني كنت كنت سمع الذي يسمع به to ta ina ne ake samun wannan aikin ko kaki ko kaso aikin yan dariƙa ne ko ba ka ƙaunan Allah aikin 'yan dariƙa ne su ne suke yin wannan aikin ko mutum baya ƙaunar Allah ya san ba wanda yake bawa lokaci ya tsaya wajen roƙon Allah in ba 'yan dariƙa ba ko mutum ko shi ne hasirin iza hasada kuma yi na gaske ko da mutum ko bai sani ba an ɗora ka kan wannan kuma zubinsu ne ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya nuna tun daga kan ahalis sufa ya nuna ashe a ina ke samun wannan bayan farilla ne shi sallan farilla farilloli duk gabaki ɗaya wanda ake yi guda nawa ne bunil islami ala hamsin شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة شنو أعظم العبادات إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت wannan su ne wanda suke kan mutum wajibi dole ƙaunin la'ila ilallah in ka faɗa ka shiga musulunci yin salata wa banza Allah sau ɗaya ne a rayuwanka in ka yi shi kenan ka biya ba shi sallah shi ne kullum dole saboda yana salata kanin alal mumini na kitaban makuta azumi shekara-shekara ne zakka shekara-shekara ne sai kana da shi aikin haji shekara-shekara ne sallah ne kowane lokaci ko shi ma so biyar aka baka so biyar din nan kuma a cikin awa da a cikin duk in ka hada sallah biyar din ba ka yin sallan awa daya eh ba yin na awa daya a cikin awa 22 da hudu a awa 24 duk wanda da ka bi shi sallan azhar yayi maka minti 15 da ku ta taɓar zaɓe shi ba zai sake bin ka sallah to a sa an yi minti goma sha biyu minti goma sha biyu an bi Allah an bi sallan farilla lasar ma minti goma sha biyu sallan farilla magariba minti goma sha biyu isha'i minti goma sha biyu asuba minti goma sha biyu kaga awa ɗaya kenan kuma ba ba kowa ne zai bi minti goma sha biyu ana sallah da shi ba sai assalamu alaikum ba ya ci gaba da bin limamin to awa ɗaya aka samu a awa ishirin da hudu duk sauran a cikin sharholiyar mutum yake duk sauran a cikin sharholiya ne to in mutum wannan ka riƙe kake ganin da wannan da ka je ka shiga aljanna ai akwai danja bayan mutum kuma bai iya ba ashe soyayya ita ce soyayya ita ce to kaga a wannan in ka ɗauki in ka ɗauka to an an na yi wannan misalin idan ka idan mutum kwana ɗari uku da sittin kai sallan shekara guda a shekara guda misali awa awa ɗari uku da sittin a kwana ɗari uku da sittin awa awa ne misali to idan ka buga shi a awa awa awa gabaki da na shekara kai shekara hamsin da biyar kana sallah to abin da zai baka na awoyin shekara ɗaya ne da wata tara da kwana ishirin shekara ɗaya da wata tara da kwana ishirin shine sallar da kai amma shekara saba'in kai a duniya to ta ina za ka kai saboda ka illal muhabbati soyayyan nan dai kawai kuma an ka yin calculation din abun Allah ma zai yi ko kai ko karka yi Allah zai yi domin ka'idan Allah ne kowane abu yana tafiya ne a cikin littafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan wa kullu shay'in ahsaynahu komi mun kiyaye shi mun ɗora shi akan skeli idan mutum ya wuce to za ka ga sauran a yi sallah a fita a masallaci wanda za su zauna su istigifari su yi salatu annabi su yi layi lallahu mafiya yawa 'yan ɗariƙa ne sai wanda ba ɗariƙan ya zauna da malaman ɗariƙa kudin sai makale a kasuwa ko wajen aiki ko yana neman ya fita daga bala'i shine zai yi na kafin lokacin sai a warware a biya shi bashinsa a bashi wani asarar ya karanta ko ba haka ba ne amma su 'yan dariga suna yin shi ne ibadatan ibadatan suke yi to kaga ashe la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil khairi hatta uhibbahu ba zai gushe ba yana wannan aikin alhairin hatta uhibbahu sai in so shi to daga na so shi sai zama komai ka zo da shi ka wuce shi ne komai ka zo da shi ka wuce saboda zai zama kuntu sam'uhu basaruhu wa yaduhu wa rajuluhu komi nasa sai zama na Allah ne layin salami da zai tambaye ni abinda yake tambaya na laudiyar na zan bashi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai roƙon Allah mai zikiri yana zikiri mai roƙon Allah yana roƙon Allah Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah kaga dai duk babu wani zammu a ciki duk abin so ne ko Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza mai roƙon Allah yana roƙon Allah mai wannan da mutum zai yi shiru bai roƙi Allah ba ya yi shiru bai roƙi Allah ba ya ce a zaitu fauka ma'udi ya sa ilina zan ba shi fe da wanda ya roƙe ni man shagalatu zikiri an mas'alati wanda ya shagala ga ambatona yana ambato na bai tambaye ne kamun kaza kamun kaza ba to wanda shi kuma yake cewa Allah kamun kaza Allah kai mun kaza yace to zan ba shi fi da abin da wanda yake roƙo na ban ba shi ba duk hadisai sun tabbatar to kaga ashe wannan duk wanda ya gama in yayi fatiha zai tashi ne ya gaba ya gama shi ya yi shi a ibada wancan kuma kayi a nema naka bai yi kaskanci ba ka roƙa to yanzu an kai isgilincin da ba ma mutum wai sai ya roƙi Allah in mutum ya sallah kawai ya buge hannunsa ya tashi ya tafi in ya tashi yana ganin ya kai ya kai isuwa Allah ke yi wa kadajar Allah min karamatin Ubangiji ya gudanar da karamomi a layadi Saidina wa Shekana Abulabasi, a hannun shugabanmu Shehimu Abulabasi Maulana Ahmad Tijani, radiyallahu Malaka du ya uddu abinda ba zai iya ƙidanyuwa ba, wala yana shiru balle a takaita shi, kasaratan wala haidu wajen yawa. Falatul ƙa'adan min ƙirabati wa zawiyi wanda ba wanda ya riski irin wannan min karabati da wanda suke kusa da shi da wanda suke tare da shi aw min man yusahibu ko wanda ya abokanta da shi waye lihi da wanda illa wajadtu lahajan sai ka same shi a tsaye yake bi mattafaq lahu min zalika kowa ya faɗi irin wannan ittifaqin akan irin abin da Allah ya bashi homo-disan bimara ladehi yana zantar da abin da ya gani a wajensa wa shahidan min al'ujubi hunalika ana ganin abubuwan mamaki a nan gurin fasarat inda hum sai ya zamo a wajen almajiran shau da kasaratin ma yi shahidu na mina saboda yawan abin da suke gani waye rauna suna gani min al'umuri daga al'amari almunaddi'atun anha amran daruriyan sai abu ne ya zama kaman abin da aka saba gani kawai daruriyan ba ci ba nazari ba eh amran daruriyan ba nazari ba ba sai kai dogon tunani ka gane ba a'a abin kawai yana tafiya kamar ruwa da aka saba ganin tafiyansa akan hanya wa ilman yaqinan yaqiniyan ya zama ilimi ne yaƙini la stagribuna suduraha babu wani abin da ya zo za ka ga baƙo ne a wajen shautiya ne saboda yawan bayyana abin wala na umurha ba ta kaita shi fadasa suna ba da labari an baharin fadis an barin wala harajan kai ba da labari akan abin da ka gani a kogi wala harajan babu laifi mana kogin ana nufin shi wasu jari ka ba da labari abin da ka gani a kogi wala harajan ma'ana irin bubbugan abubuwan alheri da ya zo ta hannun shi wasu jari to mutum ne ya karbe ka kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku saboda ruwan sama ka tsaya a cikin rumfansa amma ya ɗauki nauyinka na ce da ka shekara goma sha bakwai kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku an ce daga dare zuwa rana ne ya fito daga abi sangoni ruwa ya balle ya zo heman wani mutum ya tsaya a jikin heman ruwa ya jika shi sai yana jiɗisar ruwan ya fita na al'adar da ya saba ji ya leƙa sai ga wani mutum ne sai ce me yaya kana nan ya ce shigo ciki shigo cikin bayan ya dawo fas ya sa aje a nemo mutumin da gurinsa da sunansa da komi da komi aka ɗauko shautiya ne ya sa aka ɗauko shi ya ce to daga yau talaucinka ya yanki duk shekara ka zo za ka karɓa abin da za ka ci a rayuwanka duk shekara sai da shautiya ne shekara goma sha bakwai yana mar alheri da zai rasu sai bar wasiya wa ɗansa Muhammad al-Habib da Muhammad al-Kabir su ci gaba da yi masa wannan hidima mutumin sai da ya shekara talatin da hudu kafin Allah ya karɓi ransa alheri ɗaya ai warwa an mushahadatin ya ƙosar daga mushahada la ma fi silkin na ƙol ba abin da aka shigar cikin indirajin tarewa ba wa ƙarshe na misaidina mun gani a wajen shautu jani ma layi husa abin da ba a iyakanci wala kai ba a isa ma iyaka min hawa rikil izami daga keta al'ada na masu girma wal karamatul jisami da karamomi masu gwabi fi gaibiyatin abin da ya buya wal huduri da abin da yake fi wafi safari da lokacin tafiya wal ikamati da lokacin da yake zaune a gida kai wafi jillin muri mafiya yawan al'amara na shautiya ne wahi ala asnafin ya zamo simfi-simfi muhtalifatul ausafi ya saba wajen siffofin wannan kalansa daban wancan irin kalansa daban ma baina tasarifat tsakanin a sarrafa mutum ya zo da wani abu ya fada a yi masa abin an gama ko ya shiga cikin tashin hankali a cire cutan ya an gama min dafayil hutubi bala'o'i wanda suke faruwa a ɗauke wa nasarar mazlumi a taimaki wanda aka zalinta wa taksir ɗani a ba wa mutum abinci ya yi ta ci ya yi ta ci a gidansa abincin bai ƙare ba wa ibra'ila a hati a kubutar da masu illa wa bainal mukashafati da mukashafa yana zaune ya gagari ana cikin wani hali a ɗaukewa garin bala'i a dakatar da abin da ke faruwa wajabat da awati ya yi addu'a kuma Allah ya karba wa gairi ha da wannan samin hawari al'adati wanda yake hari al'adati min al'umuri a sadirati wanda wannan abun duk sun fito daga hannun shautu jami'i minhu wa ala yadihi duk sun fito fama man kana min qibali tasarrifat wajen tasarifi imma zahiran ko a zahiri ya su famu zalika nu abinda ake ganewa tasrihan a fili au isharatan ko isharat wa talwihan da jurwaye mai kaman wanka wai ma muhtamilat ko kuma abubuwan da yake ɗauke ya su ya tamil an ya kuna min ƙibalin tasarifi abinda zai nuna maka ta ɓangaren tasarifi wani mukashafa da mukashafa faƙar ra'ayina minhu mun gani daga ciki wa shahannahu mun kalla mun gani mun kalla mun yi shaida wata haƙar na zalika mun tabbatar iyanan a fili wa amsar na mun ga abubuwan da ke gudana a hannun shehu tijani ma ya ji ana haɗu wanda rubutu ba zai iya rubuta ba wa kalam alƙalami ba zai yi bayarwa ba wala ya ce alai haddan wala ilimin babu wanda zai kawo iyakan abin da ya gani babu mai ilimin da zai faɗi abin da ya sani sai dai ya faɗi abin da ya gane is wannan haza iza za wannan albabi ne la tastafa ayatu ayarsa ba ta cikawa wala talaqu gayatu ba riskan inda aka tsaya wala tanhashiru anwa'u ba iyaka cikin nau'in sa wa snafu simfi simfin sa wala tastakmilu nu'utahu ba ta cika wajen nuti wa wa usafi da sifa wala yusa adadu ba iyakantar da adadinsa wala yan kadiu madadu madadinsu kuma ya yankewa bal huwa aksaru min an yustakasa ya yawa fiye da inda ake tsammanin isa isa wajen tsayawa ya wuce haka au yanalu maramu la ƙasa ko kuma a tarar da manaluhu maramu manufansa ala ƙasa lakana yi guni na zalika na kulli ma nahu inda haka yana yiwa da za mu ce to abinda muka je muka gani kawai ya ishe mu to abinda ka ji ka ganin kana zaton ka san shi sai ka ga an zo da wani abin da baka sani ba kuma ta wani gurin wata kaknahu muka muka samu ta hakikinsa da karina da tunaninmu ilman wa iqanan wajen ilimi da da tabbata lamalat minhu asfaran da za da za da za rubutu za rubutu raƙuma da su dinga ɗaukan littafin da aka rubuta walakin na sai dai mu sanai na an zalika ina ne mun juyar da linzamin raƙumi linnahaye sayidina saboda shauti jani ya ce a kar a fada don abin da aka yi in an faɗi waɗansu waɗansu ya ce kar a fada linnahaye sayidina saboda shauti jani ya ce kar a fada an isbata zalika zajaran kuma ya tsawa ne a kan haka fanta haina anu saman mu kuma muka hannu wajen ji wadatan da bi wakti tsara muka taɗaita. Walauta ta bana da za mu bibi ma waƙa aminu abinda ya buka kan shojiya ne, wasu ta ƙara'anahu muka yi taƙiƙinsa, wafaznahu kullahu muka dace shi dukansa, waje ma'anahu muka tara shi, min aina lalla zalika ta ina za mu iya yin wannan. wannan wasulin na hunalika waye zai iya saduwa da irin abin da ya sani a nan gurin lakana diwanan jami'an da zai zamo diwani ne ake rubuta shi a aji a rubuta wannan aji wa kitaban fifanni da zai zama wani littafi ne a fanninsa mustaƙillan wasi'an kuma mai lawaci walam ka sani ana hajjil karamati wannan karamomi alaƙ ismani ya rabu gida biyu ne zahiratan zahiri wa baninatun da ne. kama inda shekha ibn atayillahi al-iskandari kama inda ibn atayillahi al-iskandari ya fada falmahasusati shine hissiya kenan hiya lahawariqu ita ce hariqul adati allati jariha Allahu ala salihina wanda Allah ke gudanarwa mana kar ya tsoratar da kai kar wannan abin da ka ji an faɗe shi ya dame ka a wani abu ne wanda Allah ke fitarwa hannun mutum sali eh mini bari kadai lardi kamar na da ƙasa na da ƙasa mutum ya yi tafiya a bayan ƙasa amma kowane taku daya ya fi tafiyan doki shekara ɗari shekara ɗari doki yana gudu amma in ya ɗaga ƙafan sai sa haka sai dokin a raya shi misali shekara ɗari yana gudu bai tsaya ba bai sai kai gurin ba shi ne shehu muhammad bello shi ma yana daga cikin abin da aka mar lamma balaktu in faƙul mai suri lamma balaktu da ya shiga wannan halawan ya fito ya fadawa ɗansa ya ce alhamdulillahi na kai yanzu idan zan yi tafiya in na ɗaga ƙafa na na taka to da samu doki ya yi shekara ɗari yana gudu bai kai wurin da na taka taku ɗaya ba wannan duwali suna samun wannan ko wance duk wanda aka sa su a cikin wannan tsarin in suka samu wannan to irin wannan ne dai lardi daga bayan duniya ya koma bayan duniya daga farkon duniya ya koma bayan duniya ya yi taku biyu misali ko ya yi taku ɗaya ko ya yi taku biyu daga bangon duniya ya koma ƙarshen duniya ɗayul ardi kenan wal mashayal mai da tafiya akan ruwa wadda irani fil hawaii mutum ya tashi yana tafiya a iska wata kasiru ɗani da yawaita abinci wanda abincin kaɗan ne wannan duk yana fito daga hawari kula'adati ne hissiyan yake fita washarabi da yawaita abin sha ga sha abin ƙanƙani ne a ce ka sha ku sha duk zuriyan ku gaba kire ba ku sa ku ƙarar da ruwan ba wani itiyanu bi samaratin fi gairi a baniya a ce ma daimino ya yi a lokacin damuna misali ba lokacinsa ba ne ko a wani lokaci da ba lokacinsa ba a ce daiminon ya yi kuma ya yi ba lokacin bayyanansa ba wani bayan mayi min gairi hafare a nan gurin sai ce ruwa ya fito sun ruwan ya fito ko da ke jikin bango ruwan ya fito kuma ba wajen fitarsa ba ne auyi jabatu dawati wanda a wajen wannansa duk sunansa tsafi haka da su saboda daga an gigitar da su to kawai sai su nemo wani abu na wanke abun a ce ba shi ba ne auja bata dawati ko kuma amsa addu'a bi tiyanil madari yanzu hakan nan sai sai Allah ya sauko da ruwa sai ruwan ya zo da ranan da komai a haka sai ruwan ya zo kuma figare wakati ba lokacinsa ba aw idlayal mugayyibati ko kuma a nuna maka wani abu kai kana zaune a nan amma kana ganin abin da ke faruwa a Kano eh kana ganin abin da ke faruwa a Abuja kana ganin abin da ke faruwa a Ibadan kana ganin abin da ke faruwa a Lagos kana ganin abin da ke faruwa a America German kana zaune duk za a buɗa maka gargani saboda ai kuntu auna wa zalika ko makamancin wannan wa sharadin itibariha sharadin itibarinsa wujudul istiqamati samun istiqama ne wastaqim kama umirtu bal la tusama karamatan illa maqaruntu ma zalika ba ambatan shi karama sai ya samu istiqama a ciki istiqama domin ai akwai istidraji akwai sihiri akwai istidraji akwai sihiri duk da sihiri da istidraji duk suna kama da karama shi kuma karama yana kama da kudura ne na ubangiji wahaza wannan iza zaharat aladis sabitul aqali idan ya bayyana a wajen mai tabbataccen hankali zahir tamizi wanda yake gane komai wa ya zahara Allahu ala yadi bahalun ai wannan Allah ya bayyana shi a hannun mahaukaci ma sunan shi bahalul ai kun san bahalul kun karanta an karanta shi a baya wanda Haruna Rashid haruna rashidi ya fito domin haruna rashidi ya yi mulki wanda an ce idan zai je ɗakin ƙaba zai je ziyara zai je aikin hajji ko mura sojojinsa daga nan kufa ko busra sai sojojin sun yi layi suna tsaye har ɗakin ƙaban tukuna ya wuce tsakani ya tafi don akwai wanda suke da mayaka kamar wanda suke gadinsa wanda wanda aka gada was it shi harun rashid wanda umaru bin abdulaziz ya gada masu gadinsa dubu talatin ne gadin gidansa sojoji dubu talatin ne to shi kuma balul yana tsaye a gefe hanya haruna rashidi ya tunkaro da irin rundunansa sai balul ya ce haruna haruna sai ya ji suna irin na mamaki wa yake nufi ya ce haruna ya ce da gane ki sai ya tsaya sai aka yunkura za a je a cinye shi sai ci kai kudakata kudakata me kake so in yi maka sai ce na son kamun gafara sai ce ai shi baya yin gafara ya ce kasan baka da shi ya ce to ni kuma abinda nake so kenan tun da baka da shi ba abinda nake so a wajenka sai ce kana ganin mutum a cikin irin wannan kamala ka kira shi kai tsaye ba girmamawa sai ce haka asalin ka yake ya ce kai ba wani ba ne ya ce mani ne kai mai kama da majina kuma za ka mutu abin ne ka tsutsa su cika ka zamo yana magana da harun rashid ne ya ci kawane irin mutum ne haka ma'ana kokar jini na baka gani ba to da Allah ka bar magana duk abin da kake nema zama sai ce sai ce kai sai aka yi kwara da kashe shi ya ce a ku bashi ku bashi kar ku kashe shi ya ce a dama kana kashe mutane ne na san Allah shi ne mai kashewa kai kuma shi ka zama na biyu sai ce a bar an hana kara kashe ce dama akwai wanda mutuwarsa take zuwa akwai wanda mutuwarsa ba ta zo ba za ta zo irin wayannan kalmomin su kamar ba halulu haka a cikin taronsa aka keta ya tafi ba abin da ya taba shi shine wa kare zaharar lahu ala yadi bahalulu an bayyana shine bahalul majnun haka ake kiransa eh bahalul majnun diyani sabo wayani biha min izayati janabi yana kiyayewa daga cutar da balayashtaru da fihi na izin ba a sharrantawa a wannan lokacin wujudul istiqamati samun istiqama li annahu saqid takalifi domin a lokacin ba ta kalifi akan mutumin da yake mahaukaci ko min zawil istiqamati ma abucin istiqama ala hususiyatin adallu ala wanda shine mafi nuni mafi daukaka na mansiba na wajala da dacewa da girma da jam'i bainal fadilataini saboda ya tara tsakanin darajoji guda biyu dawamul ibadati ya dawoma cikin ibada wa har al'adati ya keta kuma al'ada wannan shine karama hissiya kenan ma'anawiya kuma maimun lahu bi ala ibadi shine abin da Allah ya yi baiwa bayansa min minan albadiniya kyauta irin na badini ba na fili ba kama rifati billahi kamar sanin Allah wa hashetan lahu da tsoron Allah wa dawamul muraqabati da ganin Allah ko ina ganin Allah a ko ina an gane an gane a wajen yan dariƙa domin dawamul muraqabati na an ta'budallaha ka annaka tarahu bima na ka ga Allah ko ina shi ganin da ake faɗa na muraƙaba da ganin da ake faɗa na mushahada wai kuru-kuru haka ake ganin al'a sanin Allah yana tare da kai shi yake nufi da ganin sanin Allah yana tare da kai ma yalfizu min qawlin wa illa waladayhi raqibun atidun to wannan sanin hakan shi yake kira muraƙaba amma an haka faɗa su gabaki daya madiyai sai su ya gani ne na ƙuru-ƙuru a ka gani kuma babu wanda yake karanta buhari a cikin sihayi inda yana karantawa sai dai yin ba gidaje ne amma ya san cewa in ka tashi kana sallah allah ne a gabanka haka hadisin ce allahu fi ƙiblati insan kuma jin yana nan ɗin shine ganinsa shine murata shi yana tafiya ne hawa-hawa wurusuhu da kafuwa filiki ne cikin ƙini wakotin da ƙarfi tamkini na tabbata wadawun mutabati da dawoma cikin bi walfamu wani layi kuma ka fahimci waye Allah wadawun sikati da dawoma na inganci bihi da Allah wata kulalai da dogaro ga Allah ilajar zarika ma nauyi ne wannan wa haza wannan inda Allah wajen ma'abuta sanin Allah afdalu min al'ula yafi na farkon yafi na hinsi wancan tarin karama wannan bangaren ya fi na biyu ma'anawi ya fi si wala'alla wa minal wula wajal wala'alla sayidina shotiyani ya ce ya ya ce watakila sayidina shotiyani kenan a share biminihin lil'ula ya bayyana ne da kyautan farko la'anna hazil asharafu domin wannan asharafu akmalu shine mafi ɗaukaka mafi cika kama ƙara ibn abdullahi al-iskandari kama yadda ibn abdullahi al-iskandari ya fara wa asluha wa afdaluha ita ce asali ita ce mafifici wanne al-imanu billahi ba da gaskiya da Allah eh imani billahi qala fil ta'iful minan ya faɗa cikin ta'iful minan wa ma karamallahu ta'ala al-ibadu Allah bai girmama wani bawa a duniya ba wala akhirati da lahira karamatan aka bashi wata karama misal imani fere imani kaga ai islamu da imanu ai imani yana gaban islamu to imani ko shine mizanin dariqa imani shine mizanin dariƙa saboda haka islamun daban imanin daban domin daga imanu ne ake samun ihsanu daga imanu ake samun ihsanu wal ma'rifatu da sani Allah bi rububiyyati ka gani al ma'rifa yana cikin yana sama da imani lianna kull khairin min min khairid dunya wal akhirati domin kowane alhairi na alhairin duniya da lahira fa inna ma huwa far'un domin yanki ne an imani billahi daga yankin imani min ahwalin na daga hali wani muqamatin da muqami wa waradun wa waridatun da abin da ya zo da abin da ake zuwa da shi wa kullu nurun kai daga imani ne yake samun haske wa ilimin a imani ne yake samun ilimi wa fatawun a imani ne yake samun fatayi wani fuzun da imani ne ake kutsawa ilal gaibi kake samu waɗansu abubuwa baƙi wanda baka san su baka san su wasu ma'ul muhadaba a imani ne ake jin magana ka ji Allah yana magana da kai ba tare da hatifi ne zai ma magana kuma ka ji ka bi magana wajen yanin karamati a imani ne ake samun dukkan tafiyan karama wa ba tabban ma na tuhul jannatu abinda aljanna ta tare min hurin na daga matan hurul ini wa kusurun da gidaje wa harin da da da da, da ƙoramai wasu marin da yayan bishiya duk ana samu ne babil imani auka na biya ala fiha ko wanda yake cikin ahalinsa nirila anin lai marde anin lai wanda ya yarda daga wajen Allah ne warwaitu lillahi ganin sai zama dan Allah fa kullu zalika dukkan wannan inna ma huwa natahijul imani duk natijan imani wujudu asari samun asar wayin dadu anwari da samun madadin haske duk daga hasken imani daga daga natahijul imani jalan lahu wa iyyakum da mu da ku Allah ya sanya mu min al-muminina daga cikin muminai bi rububiyati daga kasancewa rububiyya wal iman allazi radihi lil ibad imani shine wanda Allah ya yarda shi ga bayansa wa basanna Allah ka ka shimfida mana wa iyyakum da ku litaslimi dan mi kauya ga Allah fi muradi abinda Allah yake nufi da mu amin walam ka sani saboda haka ya kamata ɗauki wancan karatun daba annan sai na radiyallahu anhu shehu tijani ya hafal karamatu yana boye karama wala ya tsora min hashiyan baya bayyana fasbana man ja'alahu muluhu zuhuran sarki ya tabbata ga wanda wuyarsa ta zamo bayyana an fahimci abin da yake nufi fasu ba hana man jala humuluhu zuhuran kasan idan mutum yana son a bayyana shi ya zama abda zuhuri idan mutum ya zama yana son a boye shi kar a san shi ya zama abda humuli to ya ake so in kai ka zaɓa kai ne kake zaba ba ka son wai a san kai wali ne misali to ka zama abdu domin da ka tawara a ka bar Allah da kansa me yake nufi da kai zai bayyana ka domin cikin bayyana akwai bala'i ina aka boye wali ya fi alheri ba zan ce ya fi alheri ba kowa da irin nasa amma ana boye mutumin da kudubi ne in ba shi da ilimin zahiri a fili zaman sa lafiya ne kamar shi ibrahim kaga da aka bayyana shi a duniya ba inda ba a cakale shi ba kuma ba inda ba sha wahala saboda zuhurinsa ya bayyana so wannan zuhurin in ya tafi da ilimin zahiri ga baki daya akwai zaman lafiya amma wali a bayyana ka baka da ilimin zahiri to ka dinga da kuwa kenan ba kaɗan ba da yawa kuma mutane da su halaka da kai eh don da ta ƙaryata ka kuma ga abu to sharaɗin abun kai abin yana da wahala ne gaskiya akwai waliyan da aka fede su da ransu da rai ba kisa kamar a fida yadda ka san ana fede dabba da rai haka aka fede shi ba kuma tiyata ba a dan a kashe wallahi kamar imamu na sufi akwai waliyin da shibli aka yi mar azaba duk zamaninsa mutum ɗaya ne imani da shi kuma shi ne ƙudumin zamanin amma mutum ɗaya ne ya da shi kasan kuwa ya sha tsinuwa ko shi ne wani wani yake cewa da Allah bai yi jahannama ba to zai jahannama ko saboda wanda suka cuci shi ne ga hakimu turmuzi bai a su biyu ne hakimu turmuzi shi ma ai shi ne mai usulu shi ne mai usulu a usul hikam ne ga yana da littafi shi ma amma riya ka ɗauko shi daga wani gari sai da je wani gari yana sarfa ana duka shi kuma ai shi ne mai hatimul wulayati shi ne da ya rubuta abubuwa ai shi ne fara ganin kujerar shehu tijjani tun shekara dubu da ɗari ɗaya da wani abu shi fara ganin wannan kujeran hatim laulayati kuma ya rubuta ba wanda zai iya ba da wannan amsa tambayoyin sai hatim laulayatin shekara dubu sai da aka yi shekara dari bakwai da wani abu tukuna aka yi fishe wata jami dari bakwai dari shekara dari uku aka yi shi eh sai da aka yi shekara kusan dubu tukuna ahmadu suka yi rijiyo shi kuma ya amsa tambayoyin guda dari ahmadu suka yi rijiyo shi amsa shi amsa wannan tambayoyin eh ba shautu janin ba almajirin almajirin shautu janin ne amsa ya ko ya wuce ahmadu suka yi rijo shi ne ya ba da amsa shi ne wanda ƙarshensa ya yi wa ashfa ya mai da a shifa waƙa eh ya mai da waƙa sai da ya baiti dubu goma sha tara da wata da ya mutu alƙali sukure jiyokin ahmad linyashi ne shi ne shi ne shi ne shayin shehu ibrahim eh hannunsa ne yana daga cikin murasalarsa tana na cikin ɗaki na murasalarsa wasiƙan tsakanin shebrahim da shi shi ne ce kayi ya ce ibrahimu to ni dai na san matsayina a wajen Allah na san a wani kujera nake ya ce kujera na hassan bin sabitin ya ce amma kai ban san ina za ka tsaya ina kake ba ka ci gaba kawai ya ce ni na san matsayina na san kujeran da allah ya tsaye da ya ce kujeran hassan bin sabitin aka ba ya ce amma kai ka ci gaba abokin shubar abokin abokin shu abdullahi babun shubrahim eh amin Allah ya taimake mu abubuwan an yi aikin ba a san an yi ba ana ta ba mutane wahala wa zuru gairihi da surun waɗansu suka bayyana fituna ne wa kadawun nasu fi ta'azimihi duhurun su kuma mutane sai ba za su girma masu ba sun shiga bala'i wa ba ke gairu ka nahu lan yakun shi a mazkura suna zama ka annahu lam yakun sha mazkura kan ba wani abin da ake zato wa qala yawman wata rana shauja ne ya faɗa fi karamatin a cikin karamomi al-mukashifatul haqiqiyya mukashafata haqiqa an yukashifa anillahi wa rasulihi bi fami kalam mukashafa ka fahimci maganan Allah ka fahimci maganan manzo Allah to wannan yana daga cikin abin da yafi wa mata dammanatu min al-asrari da abubuwan da asirai suke ciki al-aqliya na hankali wal anwaru tauhidiya da haske na tauhidi min ulumi da game zati daga ilimai masu zurfi wa fahimin daƙiƙaci da fahimta siriri wa haƙaƙin rabbani da haƙiƙa na rabbaniya wa kullu ma kararar nazar duk lokacin da ka maimaita kallo fihi ma a cikinsu ta jaddad lahu da ifam za ka ƙara samun fahimta wal asara da sirori wa hukumun da hukunci wa isharatin da isharar gairu ma fahima a wadin ba irin fahimtar ka ɗazun ba duk lokacin da ka kalli maganan Allah ko ka kalli maganan mazala za ka ƙara samun idrakin wani fahimtar da ɗazun ba ka yi ba haka shine asalin mukashafa wa haka za lau baki abadul abadi da za ka zauna har abada haka za ka dingani fahazil mukashafatu wannan shi ne mukashafa alatibiya ya zadu ma'arifatan wanda shi yake karar da ma'arifa wa muhabbatan da soyayya wa qurban min Allah da kusanci kuma daga Allah wala yuwadallahu hazi Allah baya ba kowa illa li khasati awliyai sai da keɓantattun waliyansa Allah ka keɓantar da mu wa gada hassahun min zalika shautu ne Allah ya masa wannan kyauta bi malamin shariku fi gari wanda ba ya hada wani da irin fahimtarsa ba fai za shara fi tafsirin ayati idan kana so ka ga tafsirin ayan shautu jani au hadis ko hadisi abda fihi ma min badi tawilati za ka ga waɗansu abubuwan da suka bayyana saɓanin wanda ka sani wa kasaratul ihtimalat zaka ga ya buɗa maka ƙofofi da zaka gane hadisin ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza ai wannan yayi shiga abin da ya faɗa a cikin attu hadis bi ni'matillahi yace law iltu alfu alfi su'alan da za a tambaye ni tambaya miliyan la jabtu bi su'alin wahidin zan amsa tambaya daya za ta ba da duk wannan da ta warware tambaya miliyan din law su'iltu alfu alfi mas'alatan da za ta bi tambaya miliyan la jabtu bi su'alin wahidin amsa ɗaya dan fada daga cikin hadisin manzo Allah ko cikin nassin Qur'ani duk sai ya wurakar da dukkan jutan ai ko ba komai ya gaya maka gagara ba dauni in baka san shi ta nan ba ka san shi ta nan in baka san ta can fa'i ya isa duk irin ilimin da shi ibrahim yake da shi almajirin shi tijani wannan kawai ya isa mutumin da yake da hankali in yana bangaren ilimi ai mutum ba a gane ba a iya gane shi sai an wuce shi ai mutumin da baka san shi ba ai mutumin da da mai kudin plato da mai kudin kano za a ce akwai to ya za a yi ka gane mai kudin kano sai an wuce shi an duk abin da baka fi shi ba za ka gane shi ba to kullum shehu ibrahim yana cewa allah ka sanya ne daga cikin almajirin shehu ibrahim shehu tijani kullum har yabar duniya ka sanya ni daga cikin almajirin shehu tijani ba muna kafada shi yasa Allah da yake zai duba shi Ibrahim shi kuma Allah ke Allah ke ma la yumkinu at-ta'bir anhu wa la yujadu fi kaseer min al-mudawwalat ba za ka samu cikin mafiya daga cikin mudawwalai ba littattafe wala ya zala ya tara kafihi ma bai gushi ba yana hawa hawa fai ko nustani abdau min lawali duk lokacin da zai yi magana na biyu to ya fi na farkon wa haka za fi jami'a wakati cikin dukkan lokacin yansa haka yake wa fil majalis wahid a lokaci daya wa fi ayatin wahida a cikin aya daya awul hadisi in ya faɗi wannan to in ya tashi zai sake wani magana kuma zai faɗi sama da wannan ne wa ma kalamuhu amma maganar sifil haƙaƙi cikin haƙiƙa fala ya ƙumu anahu ba wanda yake iya tashi da manansa illa man tamakkan marifatu sai in ya marifa mutum ta kai wata sa'at ya samu ittisai bi sayar ulumi cikin sauran ulumu a zahir talibanin maddatu wa allat fil wilayati darajatu ya tafi kuma shi ne zai iya gane me yake fada wa min hasa isi radiyallahu anhu yana daga cikin abin da shehu tijani ya fada da kansa wa ta sani bihi an nafsi shehu tijani ne yake fada da kansa ya fada wa sai da alil harazmi annahu ya dalil fi kutubi yana duba littafi shehu tijani wa yaduhu tajzibu qadat tasbih kuma yana jin tarbi wannan ba tsare wancan ba wannan ba ta tsare wannan ba yana wuri da yana duba littafi yana wuri da yana duba littafi wai su biyu lisani hata ya timo wurin da har ya gama wuridinsa fa ya jima'u bainahuma ya hada wala shgulu wahidun an akhara karatun littafinsa bai tsare shi ba wuridinsa kuma bai hana shi ba wagar da sani aidan shauciyan ya ba labari annahu ya dali'u na uku yana mudala wa yazkuru yana zikiri wa yamli ala gairi kuma yana ba wani shiftan karatu yana rubuta yana yi to kaga anan dan izala abin da zai ce wa ma ja Allah wa la rajulin fi qalbi min jawfi fi jawfi min qalbaini abin da zai fada kenan to amma bai ji abin ba sunan shi hawariqul adati sunan shi hawariqul adati abinda al'ada bai saba yi ba aka yi sunan shi karama ayan gane yana rubutu yana karatu yana rubutu yana rubutu yana karatu ko yana madala yana karatu kuma yana ba da shifta ana rubutawa ba kuma ya tsaya ya tsaya wancan wannan a babu kowane yana ya lokaci daya shautiyan ne kuma yake faɗa masa da kansa shine abin da ke cewa minanu wame ma manallahu alayya yana daga cikin abin da Allah ya mun wai takallamuwa nasi kuma yana magana kuma da mutane waktubu majalisin wahidin yana rubutu kuma a lokaci daya fi anin wahidin a lokaci daya yana zikiri yana yana yana zikiri yana mudala yana ba da ulumu yana kuma magana da mutane kuma yana rubutu a lokaci daya falam ya shigulu wahidan ana hara babu wanda ya tsaye da shi fasu ba hana man a karama ƙaumin tsarki ya tabbata ga wanda ya girmama mutane wa kamala ulum ya cika musu hankalinsu wa alamu alal manazil ya dora su a kujerar da ba wanda ya zo wahadar la'akari na waɗansu kuma aka yi ƙasa da su ma musawatin tare da sun cancanta fi suratin a cikin sura ila arzalin a cikin ƙasƙanci alhabilis safili haka ne manzala shaujiya ne ke cewa shubram radiyallahu ta'ala anhu yake fada wa qassa da sudanun bi hubbi nabiyina wa zallala bidun fi sara'irhum al bugudu wa qadasa da sudanun yace wadansu bakake sun zamo shugabanni a fada manzala eh wa qadasa da sudanun bakake sun zamo shugaba wazan labidun an samu kuma masu farare sun zamo kaskantattu saboda mi saboda annabi Allah Allah ka samu dace alhamdulillah الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر مقدار الذي صلاة تمل ولا زال ولا أبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة